أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا شاء أكو وتر رمضان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da shida ga watan biyar shekara ta 2020 miladiya kamar yadda wannan tafsiri ya saba gabata a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan ramadan jiya mun karasa suratul taɗifif Uh, inda muka ji yanda Allah maɗaukakin sarki ya kasa mutane zuwa gida biyu a cikin wannan sura akwai alfujjar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi makomarsu ya ce suna cikin sujjin ma'ana alfujjar kafurai fasikai masu laifi wannan su ne rukunin da Allah ta'ala ya ambata ya ce suna cikin sujjin sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi al'abrar su kuma nagartattun bayi salihai mutanen kirki su kuma suna cikin illiyin wanda cikin bayanin da muka ji mun ji cewa sujjin shine guri mafi ƙasƙanci mafi nisa a cikin ƙasa wanda nan rawukan waɗannan masu laifi munafukai kafirai da masu laifi suke kasancewa inda illiyin kuma rawukan mutanen kirki annabawa shahidai salihai siddiƙai su kuma suke kasancewa a cikin wannan ainihin wato guri sana Allah maɗaukakin sarki bisa ƙa'idar da kuma yanayin yadda surorin makaɗin da suke ta tafiya tun daga suratun naba da muka fara Allah maɗaukakin sarki yana sake jaddadawa game da tashi bayan mutuwa da haka anan ma Allah maɗaukakin sarki ya yi magana game da masu ƙaryatawa game da tashi bayan mutuwa ya ce azaba ta tabbata ga waɗanda suke ƙaryatawa waɗanda suke ƙaryatawa da ainihin wato yawmuddin ranar sakamako ranar ainihin wato hisabi Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ba ɗan ta'adda ba wanda yake ƙetare iyaka ya ƙetare dokokin Allah ya take ayoyin Allah ya ƙaryata manzannin Allah mai yawan yin laifi wane ne zai ƙaryata game da wannan rana domin rana ce wadda bayyanata ko kuma tabbatarta kamar rana ne lokacin azahar irin waɗannan ne waɗanda ana karanta musu ayoyin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce suna cewa waɗannan tatsuniyoyi ne ainihin wato na mutanen farko Allah maɗaukakin sarki kuma ya yi bayani game da irin illa da zunubi ko zunubai ke yi wa ɗan adam inda Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa ba komai ne ya sa su suke ƙaryatawa ba suke ƙaryata alkur'ani su ƙaryata manzan Allah su kuma ƙaryata tashi bayan an mutu face zunubi da ya musu katutu akan zuciyarsu wanda har yayi tsatsa ya musu tsatsa akan zuciya har suka kasa gane gaskiya suka kasa bambance ta da abin da suke kai na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya alkawarta musu abubuwa guda uku na farko ya ce ba za su ganshi ba zai sanya hijabi tsakaninsa da su sannan na biyu ya ce zai musu azaba a cikin wutar jahim sannan na uku Allah maɗaukakin sarki zai dinga za a dinga gaya musu magana lokacin da ake musu azaba wanda da mun yi bayani a karatunmu na jiya sannan Allah maɗaukakin sarki daidai a cikin surar ya kuma faɗi su kuma waɗanda suka bi dokokinsa suka gaskata manzanninsa suka gaskata alkur'ani suka kuma ainihin wato bi ainihin wato abubuwan da manzannin suke kiransu zuwa gare shi sannan kuma suka yarda da tashi bayan mutuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce su kuma suna cikin ni'ima suna kan wasu irin gadaje na alfarma suna kallon abin da Allah ta'ala ya tanadar musu na ni'ima suna kallo zuwa ga fuskar ubangijinsu kuma Allah ta'ala ya ce kai da ka gansu za ga alamun hutu da kwanciyar hankali da farin ciki a tattare da su sannan za a shayar da su abin sha mai daɗi na gidan aljanna kamar irin giyar gidan aljanna da sauran abubuwan shaye-shaye masu daɗi a gidan aljanna wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa wannan giya a khitamuhu misk za a dinga gauraya ta da ainihin wato tasnim wani ruwa ne wanda yake mafi kololuwar daraja daga cikin ruwan da ke gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ce zai shayar da su wannan ruwa sannan kusan ƙarshen surar Allah maɗaukakin sarki ya alkawarta wa masu imani cewa za su rama irin abin da aka kulla musu na takaici irin bakin ciki da kafirai suka dinga kunsa musu na izgili da gulma da yi da su in sun zo wucewa da aibata su da faɗar bakaƙen maganganu a kansu da yi musu dariya irin ta wulakanci Allah maɗaukakin sarki ya ce su yi haƙuri akwai ranar ƙin dillanci a ranar da su kansu muminai Allah maɗaukakin sarki zai ba su dama su rama irin dariyar da ainihin wato kafirai suka yi musu fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun alal ara'iki yanzurun sannan Allah ta'ala sai rufe wannan sura da cewa hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun shin ko an saka wa kafirai da irin abin da ya cancanta a saka musu da shi sakamakon abin da suka aikata amsa shine lalle Allah ta'ala ya saka musu da irin daidai abin da suka aikata a duniya na sharri na ayyuka na sabo Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu da aka kai tsaye za mu shiga cikin sabuwar sura suratul inshiqaq insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
ممتاز wannan sura kamar yadda masu malaman tafsiri da kuma sauran kitabul masahib suka ambace ta shine suratul inshiqaq suratul inshiqaq sannan kuma sura ce wadda malamai sun ittifaki akan cewa makkiya ce sannan kuma a cikin jerin gwanan saukar alkur'ani to wannan ita ce sura ta 83 a wajen sauka ta sauka bayan suratul infitar kafin suratul rom a nan allah maɗaukakin sarki ya saukar da suratul inshiqaq tana da ayoyi 25 a lissafin ahalul madina da makka da kufa duk da cewa malaman basara da sham sun ce tana da ayoyi 23 ne maimakon 25 wannan sura alama ɗaukakin sarki ya fara da bayani game da sufofin alamu wato sufar alamomin tashin alkiyama a cikin wannan sura da kuma saukar ranar tashi bayan an mutu da kuma irin ainihin wato bambance-bambance na halayyar halittar Allah a wannan rana tsakanin ma'abota ni'ima 'yan aljanna da kuma ma'abota taɓewa 'yan wuta wannan a dunkule shine abinda ainihin wato wannan sura take kunshe da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce idan sama'un shaqqat idan sama ta kyakkece wa azinat li rabbiha ta yi sauraro ga umarnin ubangijinta wa hukkat kuma ya wajaba a gare ta ta saurari umarnin ubangijin nata wa idal ardu muddat idan ƙasa aka shimfiɗe ta aka miƙar da ita wa alƙat mafiha ta kuma fito ta jeho dukkan abin da ke cikinta wata khallat ta wofinta ya zama ba komai a cikinta wa azinat li rabbiha ita ma ta yi sauraro ga umarnin ubangijinta wa hukat kuma ya cancance ta ya waje ba a gare ta ta yi sauraro ga umarnin ubangijin nata ya ayyuhal insan ya kai ɗan adam innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi innaka kadihun haƙiƙa kai kadihun mai komawa ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kadhan komawa famulaqihi kuma kai mai haɗuwa ne da shi wannan wata fasara daga cikin fasarorin da ainihin wato malamai suka yi shine innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi ma'anarsa shine innaka raji'un ila rabbika raj'an famulaqi wannan ɗaya ce daga cikin fassarar da ainihin wato wasu malamai suka yi akwai kuma ainihin wato wasu malaman sun yi wata fassarar da ainihin wato ba wannan ba suka ce ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi ma'ana innaka sa'in ila rabbika sa'yan kai mai tafiya ne ko mai yin hanzari ne zuwa ga Ubangijinka, wa amilun amalan ko kuma kai mai yin aiki ne, an fahimta ko, ila rabbika har zuwa lokacin komawa zuwa ga Ubangijinka, aikin nan ko na alkhairi ko kuma na sharri, famulaƙihi kuma kai mai haɗuwa ne da shi, ko dai mai haɗuwa ne da aikin naka a saka maka a kansa, ko kuma mai haɗuwa ne. ainihin wato da Ubangijinka shine innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi daga cikin malamai akwai wanda yake mayar da damirin rabbika innaka kadihun ila rabbika wannan rabbika din ai famulaqin rabbik ma'ana me innaka kadihun kai ne ainihin sauri ne ko mai aiki ne kadhan matukar aiki ko kuma innaka kadihun kai mai wahalar da kanka ne wajen aiki a fata an gane duk sun fassara shi da haka famula wato ila rabbika famulaqi sai zama famulaqin rabbika kuma kai mai haduwa ne da ubangijinka sai zama a wannan ma'anar fayujazika bi amalika kenan zaka hadu da ubangijinka ya saka maka aikin da ka aikata wa yukafi'uka ya biya ka ya maka mukafa ala sa'ayik akan gwagwarmaya da aikin da kai وعلى هذا فكلا القولين متلازم اي وقال قتاده مالن قتاده shi kuma yace ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan ai innaka da haka ya ibn adam ai wannan ainihin wato wahala ko aiki naka ya kai dan adam da da'if mai rauni ne famanista ba a duk wanda ya samu dama an ya kuna kaduhu wato aikinsa ya kasance fi da'atillahi wajen biyayya ga Allah fal ya fa'al to ya aikata hakan wala quwwata illa billah amma babu ƙarfi fa sai da taimakon Allah wannan kaɗan daga cikin abin da ainihin wato wasu malaman suka ainihin wato fassara innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi Uh, malam sa'idi shi kuma yana yake cewa innaka kadihun ai innaka sa'in ila Allah wa amilin bi awamirihi wa nawahi kai mai tafiya ne zuwa ga ubangiji kuma mai aiki ne bi awamirihi da umarce umarcensa wa nawahihi da hanhanansa wa mutaqarribun ilai kuma mai neman kusanci ne da kusanta zuwa ga ubangiji imma bil khairi wa imma bil shar ko dai da alheri ko da sharri thumma talaqillah sannan za ka haɗu da Ubangiji yau malkiyama ranar alkiyama fala ta'adiyu minhu jaza ba za ka rasa sakamakonka ba a wajensa bil fadli aw bil adl ko dai falala ko adalci na fata an gane to muka koma kuma cikin tafsirin da yawanci shi da muke yawan koma zuwa gare shi saboda ainihin wato sauƙaƙa bayanai tafsirul muyassar shine sai mu koma farkon ayoyin idhas sama'un shaqqat ay idhas sama'u sadda'at wa tafattarat bil gamam yawm al qiyamah idhas sama'u tasadda'at idan sama tasadda'at ta tsatsage wa tafattarat ta yayyage ta kece bilgamami da taurarinta tarwatse ita saman taurari su ma suka kama gabansu da wata da sauransu yawmal qiyama wato ranar tashin alkiyama wanda cikin alamomin ta kenan wa ata'at amra rabbiha kuma ta yi biyayya ga umarnin ubangijinta ita sama din fima amara bihi amara bihi cikin abin da ya umarce ta da shi minalin shiqaqi na tsatsagewar bata isa ba shi sa Allah ta'ala ce wa azinat li rabbiha ta bi umarni ta saurara ta mika wuya game da ainihin wannan umarni na ubangijinta ubangijinta ne yayi mata umarni yace ta yi bindiga ta tsatsaki an fahimta shine ma'ana wa ta'at amra rabbiha fima amaraha bihi min al-inshiqaq ta yi umarnin ubangijinta da'a cikin abin da ya umarce ta da shi na tsatsagewa wa hukkalaha an tanqada li amrihi kuma ya wajaba a gare ta ta mika wuya ta sallama zuwa ga umarnin Allah wa idal ardu muddat kaga sharadi na farko kenan idan kaga sama ta kekkece ta yi biyayya ta yi sauraro ga umarnin ubangijinta kuma wajibi ne ta yi hakan idan kaga ƙasa muddat shine ma'ana busidat wa idal ardu busidat idan ƙasa aka shimfiɗe ta duk wani guri mai tudu duk wani tsauni duk wani dutse duk wani gini duk wata katanga an riga an baje ta wa wusi'at an yalwata kasar an bude ta ta zama qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta ba kwana a tattare da ita sannan kuma babu wani tudu an baje ta ta zama daidaitacciyar kasa wa dukkan jibalaha an dandake duwatsun tafi zalikal yau a wannan rana ilan wani ya ce to ina duwatsun suke ina duk gine-gine yanzu kamar ginin gidan martala kamar ginin kaza kamar duk wani gini mai tsawo da ake kallo ina da an riga an an riga an baje shi wa qadhafat ma fi batniha shine ma'ana wa alqat ma fiha ta fito da duk abin da ke cikin ta min al amwat na matattu wasu malaman suka ce ta fitar da duk abin da ke cikinta na matattun da ke cikinta da kuma albarkatun ƙasa gaba ɗayansu zinare da gwalagwal duk za ga tayo amansu ta fito da su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha kaga za ta fitar da athqalaha afkal din nan ya shafi mutane ne da dukkan wasu albarkatu na cikin ƙasa an fahimta ko yake cewa wa khallat anhum ta kadaita ba kawai a cikinta shine wata khallat ta wofinta ta kadaita anhum gabarin wa'annan abubuwan da da ta kunshi su ta rufa musu asiri suna cikinta to yau ranar tone tone ce ranar tonan asiri ne duk ta fito da su wanqadat li amri rabbiha wanƙadat lirabbiha fi ma amaraha bihi ita ma ta mika wuya zuwa ga ubangijinta cikin abin da ya umarce ta da shi wa huqqalaha an tanqada li amrihi kuma ya cancanta gare ta ya wajaba akanta ta mika wuya li amrihi ga umarnin Allah ya ayyuhal insan wannan kamar jawabin sharadin kenan sama ta kikkece ƙasa ainihin wato an mikar da ita sannan ta fitar da dukkan abin da ke cikinta to a wannan lokacin ya ayyuhal insan ya kai dan adam innaka sa'in ila Allah haƙiƙa kai mai sa'ayi ne mai aiki ne mai fafutuka ila Allah zuwa ga Allah wa amilun wa amilin a'malan min khairin aw shar kuma kai dan adam ma'aikaci ne kai mai aiki ne ko dai na alkhairi ko na sharri thumma talaqilla sannan kai mai haɗuwa ne da Allah yawmal qiyamati ranar alkiyama fala ta'adimu minhu jaza'an fala ta'adimu minhu jaza ba za ka rasa sakamakon ka ba a wajensa bil fadli da falala aw adili ko adalci Allah madaukakin sarki ko dai a ranar yayi maka ainihin sakayya ta falala ko yayi maka sakayya ainihin wato ta me ta adalci ina fata an fahimta to sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wannan rana game da abin da ya shafi karɓar sakamakon ayyukan da shi ɗan adam da aka ce innaka kadihun ila rabbik kad hanfa mulaƙi aikin nan da kai za fa ka koma zuwa ga ubangijinka kuma za ka haɗu da wannan aikin ko kuma shi lamirin yana koma zuwa ga Allah za ka haɗu da ubangijin da ka aikata wannan aikin zuwa gare shi ko ainihin mai kyau ko akasin haka to sai Allah maɗaukakin sarki ce kuma za a raba takaddu da sakamakon ayyuka a wajen raba takaddun shi ma mutane sun kaso ainihin wato gida biyu wanda za mu ji da wa'anne da waɗanne insha Allah malai ce
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء زهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا
na'am Allah ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma wanda aka bashi littafinsa da hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a yi masa hisabi hisabi mai sauki Allah madaukakin sarki ka sanya mu a cikin su wayan qalibu kuma zai dawo ila ahlihi zuwa ga iyalansa masurura yana cikin farin ciki da murna wa amma man uti kitabahu wara a zahari amma wanda aka bashi littafinsa ta bayan bayansa fa saufa yad'u thubura wato zai dinga kiran halaka halaka wa yasla sa'ira kuma zai kone a cikin wutar sa'ira innahu yanda al'amarin yake kana ai ya kasance fi ahlihi a cikin iyalansa na duniya masurura yana cikin farin ciki yana sabawa Allah yana ba daidai ba amma yana murna innahu haƙiƙa yanda al'amarin yake zanna allan yahur ya tabbatar da cewa shi ai ba zai dawo ba yana ganin an gama rayuwa shine allan yahur ai allan yarja yana ganin ba zai ba za a dawo da shi ba bayan ya mutu annahu zanna allan yahur ya tabbatar ko yana tsammanin shi lan yahura ba zai dawo ba ba za a dawo da shi ba bala Allah madaukakin sarki yace haka abin yake innahu haƙiƙa inna rabbahu kana bihi basira inna rabbahu haƙiƙa ubangijinsa kana bihi basira ya kasance masani ne game da shi fa amma man utiya kitaba fa amma man utiya sahifata amali mala yace amma game da wanda aka bashi takaddar ayyukansa bi yaminihi da hannunsa na dama wa huwa almu'minu bi rabbi shine wanda ya imani ya yarda da ubangijinsa fasaufa yuhasabu hisaban sahala za a yi masa hisabi hisabi mai sauki hisabin da ba za a matsa ba wajen tone-tone kawai in an ɗan tambaya tambaya ɗaya biyu kusa ya ce wuce shine hisaban ya sira ɗin domin kamar yadda nana isha ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mata mannu kishal hisaba uzib duk wanda aka ce za a yi masa keke da keke a wajen hisabi to sai masa azaba duk wanda aka ce za a yi masa wato a a a wato bincike na kwakwaf a cikin aikinsa to sai an azabtar da shi to shi yasa waɗanda aka ba littafin su da hannun dama malamai suka ce hisaban yasira din shine ba za a zurfafa ba wajen yi musu tambayoyi wajen binciken ayyukansu kawai aka dan bincika sama sama shikenan kawai rahamar ubangiji da yalwar da yalwar falalarsa sai a ce su wuce to shine Allah ta'ala yake cewa za a yi musu hisabi mai sauki wa yarji'u ila ahlihi fil janna masrura kuma zai dawo shi wannan da aka yi masa hisabi zai dawo zuwa ga iyalansa a cikin gidan aljanna yana murna wa amma man utiya sahifata amalihi min wara min wara'i dhahri amma wanda aka bashi takaddar ayyukansa ta bayansa wanda an ce hannun nasa za a lankwasa ya koma ta baya ya karbi littafin ta baya da aka ba ma zai ga waye ya miko masa ba wa huwal kafiru billah wannan ba wani bane shine wanda ya kafirce wa Allah fa sawfa yad'u bil halak wa thubur yace a wannan rana zai dinga kiran ya halaka ya bani ya lalace wa yadkhulun wa yadkhulun nar kuma zai shiga wuta muqayisan harraha yana mai fama da zafinta innahu kana fi ahlihi fi dunya domin ai ya kasance a cikin iyalansa na nan duniya masururan yana farin ciki da murna maghruran yana abin rudi an rude shi ya dauka ba za a mutu ba ya miƙe kafa yana saban Allah sarransa ga kuɗi ga iyalai yana jin daɗi a cikin su la yufakkiru fil awaqib baya yin tunani game da ƙarshen al'amari innahu haƙiƙa zanna allan yarja ila khaliqi zatansa ba zai dawo ba ila khaliqihi zuwa ga mahaliccinsa hayyan ya sake rayar da shi lil hisabi domin ya masa hisabi ya dauka kawai aka yi rayuwar in an mutu shikenan kawai ruwa ta sha an iyanan an tsaya shine innahu dhanna an lan yahur ai innahu dhanna an lan yarja ila khaliqihi hayya ai shi zatansa ba zai sake dawowa gaba ga ubangijinsa a raye ba lil hisabi domin ai masa hisabi bala Allah ta'ala ya ce haka ne abin yake ai za a sayu'iduhu Allah ma'ana shine bala haka abin yake ai sayu'iduhu Allah kama bada'a ubangiji zai dawo da shi kaman yanda ya fari halittarsa da farko wa yujazihi ala a'mali ya kuma saka masa akan ayyukansa inna rabbahu kana bihi basira lalle ubangijinsa ya kasance basiran ai aliman bihali masani ne game da halinsa min yaumi khalqihi tun daga tun ran da ya halicce an ba'ath an ba'athahu zuwa yau da ya tashe shi tun da ya halicce shi ubangiji madaukakin sarki masani ne game da halinsa tun yana matakin yaro har ya taso har ya girma har ya mutu har kuma yanzu da aka tashe shi inna rabbahu kana bihi basira ina fata an fahimta malam sa'idi ya ce innahu kana bihi basira inna rabbahu kana bihi basira ai fala yuhsinu an yutraka suda ai ba zai yi kyau ba ma a ce a ban mutum sasakai a bar shi kawai haka la umar ba za a sa shi ba wala yunha ba za a hana shi ba wala yuthab ba za a yi masa wato sakayya ba wala yu'aqab ba za a yi masa ukuba ba kai haba wannan ai dama ya saba wa ka'idar Allah madaukakin sarki an fahimta ko ma'ana innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira abin da ya kamata duk dan adam yayi tunani kenan wannan rayuwar in an yi ta ya san Allah ta'ala ba zai halicci sama ya halicci ƙasa dan wasa ba ba zai halicci dan adam ya aiko annabawa ya aiko littattafai dan wasa ba lalle dan adam ba zai yiwu a kyale shi kara zuba ba ba za a ce yi ba ba za a ce bari ba ba za a ce in kai aiki iri kaza akwai sakayya in kai aiki iri kaza akwai uquba a'a bala inna rabbahu kana bihi basira Allah madaukakin sarki yace me
fala uqsimu bishafaq والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
ممتاز الله مدوكين سركي yace fala uqsimu bishafaq ina yin rantsuwa bishafaq da shafaki shine ragowar jajajajen faduwar rana a yamma ko shine shafaq Allah ta'ala ce fala uqsimu bishafaq ina yin rantsuwa da ainihin wato shafaki wallaili wama wasaq sannan ina yin rantsuwa da dare wama wasaqa da abin da dare ya tattara wal qamara Allah madaukakin sarki yace ina yin rantsuwa wal qamar wal qamari ina yin rantsuwa da wata idza tasaqa idan hasken sa ya cika latarkabunna lallai za a hau hawar da ku ɗabaƙan an ɗabak hali bayan hali mataki bayan mataki famalahum la yu'minun me ya same su ne ba su yin imani wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun me yasa idan an karanta musu alqur'ani ba sa risinawa bal bari dai alladhina kafaru waɗanda suka kafarta yukadhibun suna ƙaryatawa ne wallahu ubangiji a'lamu masani ne bima yu'una da abin da suke tattarawa ko ubangiji masani ne game da abin da suke boyewa yu'un da an fassara shi wasu sun ce yu'un suke boyewa wasu sun ce yu'un kuma suke tattarewa fabashirhum kai musu albishir bi azabin alim amma albishir ba mai daɗi ba albishir na azaba wadda take mai raɗaɗi illallazina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka yi ayyuka nagari lahum ajrun suna da lada gairu mamnun ba abin tauyewa ba a ƙasam Allah ta'ala bi miraril ofoki indal group ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da jajatar wato sasannin sama indal gurub lokacin da rana ta zo faduwa wannan jajajajen shine ashafaq Allah ya rantsuwa da wannan wa bil laili wa ma jama'a sannan ubangiji ya yi rantsuwa da dare da abin da dare ya tattare min dawab na dabbobi wal hasharat da kwari wal hawam da kuma dabbobi masu dafi wa gairi zalika da wannan haka wanda galibin su duk dare su kuma yana yana tattare su a dare za ka ga duk wayannan dabbobin saboda su ma ba sa son zafi ba sa son hayaniyar mutane sai da la'asar zuwa dare anan su kuma suke sakewa suna dare su kuma anan suke yake tattare su su al'amuran su su nemi abinci su koma kafin gari ya waye wa bil qamar Allah ta'ala ya yi tsuwa da wata idza takamala nuruhu idan hasken sa ya kammala ya cika to menene jawabin rantsuwar latarkabunna ayyuhan nas za a hauhawar da ku ya ku mutane a tsuwaran muta'addida matakai daban-daban wa ahwalan mutabayina da halaye mabambanta minan nutfa ko kuma a nan duniya latarkabunna za a hauhawar da ku mataki-mataki minan nutfa ilal alaqa daga ɗigon mani a canza ku ku hau wani matakin shine ku koma matakin alaka gudan jini a tsoka eh gudan jini din ilal mudga sannan daga kuma gudan jinin sai kuma ku sake tsallaka zuwa hali na gaba shine zuwa tsoka ila nafkhir ruh izuwa busar rai ilal maut izuwa mutuwa ilal ba'ath izuwa tashi wan nushur da tarawa wannan shine latar kabunna tsabakan an tsabak ka duba tun cikin mahaifiyarka mataki nawa ka taka mani gudan jini tsoka busarai sannan bayan ka an haife ka ka fito duniya mataki nawa ka taka shine dan Allah ta'ala yake gaya maka cewa lalle dan adam yana taka mataki bayan mataki wasu malaman kuma suka ce a ranar tashin alkiyama ne lalle zaka taka matakai daban-daban matakin duk da ka ganshi mai ban tsoro to na gabansa ya fi firgitarwa latarkabun na lalle ku mutane za ku taka tsabakan mataki an tsabakin ai ba'a da tsabakin bayan wani matakin da haka kuna kallon gashi kun shiga cikin wani bala'i da tashin hankali nan tashin alkiyama kuna ganin to sai kuma ku ga wani abun kuma an tsallaka wani mataki sai ku ga ya fi barazana da tashin hankali sama da matakin da kuka gani da farko shine latarkabun na tsabakan an tsabak fama lahum la yu'minun da haka anan malai yake cewa wala yajuzu lil makhluqi an yaqsima bi ghairi Allah walau fa'ala dhalika la ashraka yayi ta maimaita mana haka a baya cewa Allah madaukakin sarki yana da iko yayi rantsuwa da dukkan abin da ya ga dama amma baya halatta wani abin halitta yayi rantsuwa wani makhluqi yayi rantsuwa da wani Allah domin duk wanda ya rantsuwa da wani Allah faqad asharaka man ahlafa bi ghairi Allah faqad asharaka kamar yadda mun karanta a can baya to sai malam yake cewa fa ayyu shay'in yamna'uhum min al-iman billahi wal yawmil akhir ba'da ma wuddihat lahum al-ayat fama lahum la yu'minun fa ayyu shay'in wai wani abu ne su kam yamna'uhum ya hana su min al-imani billah na imanin su da Allah me ya hana su su yi imani da Allah duk waɗannan abubuwan da suka wato me ya hana su su yi imani da Allah da ranar lahira ba adama wuddihat lahumul ayat bayan an bayyana musu da ayoyi ayoyi tamfar rana lokacin azahar wanda ya kamata ko ya wajaba su yi imani da Allah su yi imani da ranar lahira me ya tare su me ya ɗauki hankalinsu me ya sa ba su yi imani ba da Allah ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba bayan bayyanar ayoyi a gare su wa malahum me ya same su ne wace irin matsala suke cikinta idza quriya alaihimul qur'an wadda in an karanta musu alqur'ani a madadin su karda su yi imani su miƙa wuya su yi aiki da shi amma la yasjuduna lillah ba sa yin sujada ga Allah wala yusallimuna bima jaa fihi ba sa miƙa wuya su sallama ga dukkan abin da yazo cikin alqur'ani me ya same su haka sai Allah ta'ala ya ce bal balil ladina kafaru yukadhibun ai innama sajiyatul ladina kafaru at-takdhib wa mukhalafatul haqq ai wannan kawai ba wani abu bane ba wani abu bane yasa suke ƙaryatawa game da Allah da kuma ranar ainihin wato tashin alkiyama ba wani abu bane yasa idan an karanta musu alkur'ani zuciyarsu ba ta yin taushi ba sa risinawa ga Allah madaukakin sarki da kuma dokokinsa ba wani abu bane inna ma kawai kawai sajiyatul ladina kafaru ɗabi'a ce ta kafirai ɗabi'a ce ta waɗanda suka kafurta a takazib ƙaryatawa a faɗa su ce ƙarya ne wannan ɗabi'a su ce a faɗi gaskiya su ce ba wani nan su ce ƙarya ne wa mukhalafatul haqq ɗabi'a ce ta kafirai su saba gaskiya ga inda gaskiya take su kuma su tafi kishiyarta Allah ta'ala ce wallahu a'lamu bima yu'un wallahu a'lam Allah madaukakin sarki masani ne bima yu'una ai bima yaktumuna fi sudurihim Allah masani ne game da abin da suke boyewa a cikin zukata a cikin kirazansu min al-inad na tauri taurin kai ma ilmihim tare da sanin su bi anna ma ja'a bihil qur'an abinda alqur'ani yazo da shi hakkun gaskiya ne Allah ya san abin da suke boyewa kawai na rashin ji da kuma ainihin taurin kunne amma tare da cewa suna sane da cewa abin duk da alqur'ani yazo da shi gaskiya ne Allah ta'ala ya ce fa bashirhum bi azabin alim ai fa bashirhum ya muhammad kai musu albushir ya muhammad an ce an kira bishara da bishara saboda daga albashara fata wato anan aka gaya wa mutum albishir in mai daɗi ne daga fatarsa ake gani fuskarsa za ga alamun yayi smiling ma'ana yayi dariya dan ji daɗi jikinsa yayi reacting idan kuma aka yi masa albishir din abinda fata ce take fara nuna za ga ta dan yi tsam haka jikinsa ya dan yi abin nan fuskarsa ta nuna alamar wannan albishir din bai ji daɗin sa ba an bayyanta Allah ta'ala ya ce ya Muhammad kai musu albishir bi anna Allah azza wajal cewa Allah mabuwayi da daukaka kada a'adda lahum azaban muji'a yayi musu tanadin azaba mai radadi mai shiga jiki illal ladina amanu wannan istithna'i ne munqati to tunda istithna'i ne munqati suka ce illa bi ma'ana lakin an fahimta sai ka ce lakinnal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun sai dai waɗanda suka yi imani ai amanu billah suka yi imani da Allah wa rasuli suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa addu ko wa addau ma faradallahu alaihim suka yi abin da Allah ta'ala ya farlanta musu Allah ta'ala ya ce su kuma lahum ajrun suna da ainihin wato lada fil akhirati a ranar lahira ghairu maqtu ba abin yankewa ba wala manqus ba kuma ainihin wato wanda za a tauye shi ba malam sa'idi shi ma a nan yake cewa latarkabun na tsabakan an tsabak bayan wancan jawabin rantsuwa wato wannan bayan rantsuwa da Allah ya yi jawabin rantsuwan shine latarkabun na tsabakan an tsabak ai ayyuhan nas tsabakan an tsabak ai atwaran muta'addida wa ahwalan mutabayina min an-nutfa ila al-alaqa ila al-mudgha ila nafkhir kamar yanda malam ya karanta mana a can thumma yakunu walidan sannan a wayi gari mutun ya zama jariri wa tiflan ya zama yaro wa mumayyizan ya zama mumayyizi ya fara gane wannan fari ne wannan baki ne thumma yajri alaihi qalamu taklif ana nan ya balaga alqalamun takalifanci ya fara gudana a kansa wal amru wan nahyi umarni da hani ya fara gudana a kansa ana nan ana nan ana tawacinawa a cikin wannan rayuwa ya hau mataki kaza ya tsallake kaza ya tafi guri kaza thumma ya mutu ba da zalik ana nan kwatsam kuma sai ya mutu thumma yub'ath sannan a tashe shi wa yujaza bi a'mali ay saka masa da ayyukansa fa hadhihi tabaqatul mukhtalifa aljariya 'ala al'abd waɗannan matakai mabambanta da suka gudana akan dan adam bawa dalatun ala annallaha wahdahu huwal ma'bud waɗannan kadai suna gudan dalili ne da ke nuna Allah ta'ala shi kadai ne madaukakin sarki abun bautawa almuwahhid makadaici almudabbir mai gudanarwa la ibadihi ga bayansa bi hikimatihi wa rahmatihi da hikimarsa da rahmarsa wa annal abda faqirun kuma waɗannan ayoyi suna nuna lallai bawa fakiri ne mabukaci ne wa ajizun wato gajiyayye ne ta ta tadbiril azizir rahim a ƙarƙashin kulawa da gudanarwar mabuwayi mai rahama wa ma'a hadha tare da haka fa kathiru minan nas la yu'minun tare da haka wai da yawa kuma daga cikin mutane ba sa yin imani idza quri'a alaihim alquranu la yasjudun ay la yakhda'una lilquran ba sa rusuna wa alqurani ana karanta musu alqurani amma kama ana karanta musu daily trust ana karanta musu alkur'ani amma kamar ana karanta musu shafa labari shuni ba tasirin alkur'anin tattare da su ana karanta musu ayoyin alkur'ani amma ba za ka ga alamun tasirin ayoyin alkur'anin a jikinsu ba la wala yanqaduna li awamirihi wa nawahi ballantana ma su jahu zuwa ga umarnin alkur'anin ko hannun alkur'anin kwamin ba alkur'ani ake karanta musu ba بل الذين كفروا يكذبون أي يعاندون الحق سناين wato taurin kunne ne wa gaskiya ba da ma ta bayyana bayan gaskiya ta bayyana fala yastaghribu adabu imanihim ba zai zama wani bakon abu ba rashin imanin su kafirai din nan rashin imanin su ba wani bakon abu bane wan qiyadihim lil qur'ani rashin mika wuya su yadda alqur'ani ya jagoranci rayuwarsu da suka kiyarda wannan ba wani abun mamaki bane ba wani bakon abu bane fa innal mukaththiba bil haqqi inadan la hilata fi domin wanda yake ƙaryata gaskiya saboda kawai ba wai dan bai san gaskiyar bace kawai saboda san zuciya da taurin kai wannan ai kaga la hilata fi ba wata dabara a cikin a tattare da shi wata dabara za ka yi masa duk abin da ka faɗa ya ya san haka din ne amma ba zai ba an fahimta da haka ba wani bakon abu bane dan an ce su imani sun ki an ce su yadda alkur'ani ya zama shine dastur din rayuwarsu ya gudanar da rayuwarsu ya zama constitution din rayuwarsu sun ce ba su yadda ba wannan ba wani abu ba ko bane fa innal mukadhibu bil haqq domin duk wanda ɗabi'arsa shine ya ƙaryata gaskiya ga gaskiyar amma ya ce bai yadda da ita ba inadan kawai saboda taurin kai la hila tafi wannan wata dabara za ka yi masa illa kawai ka kyale shi man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wallahu a'lamu bima yu'un ay bima ya'lamu bima ya'malunahu wa sirran Allah ta'ala yana sane da abinda ainihin suke aikatawa a boye fallahu ya'lamu sirrahum wa jahrahum Allah yana sane da sirrin su da bayyanan su wa sayujazihim bi a'malihim kuma lokaci zai zo zai saka musu akan ayyukansu su don haka Allah ta'ala ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba wadda take ainihin wato mai radadi fa hadhihi halu aktharin nas wannan shine halin mafi yawan mutane at-takdhibu bil qur'an wa adamul imani bihi karyatawa game da alqur'an bi lisanil hal aw bi lisanil maqal ko dai mutum a faɗa ya ce ƙarya ne ko kuma a aikata aikinsa ya nuna ma ya ƙaryata alqur'ani da kuma iya rashin yin imani da shi wa minan nasu fariqun hadahumullah ko da yake a cikin mutane akwai wata tawaga da Allah ya shirye su Allah ka sanya mu a cikin su fa amanu billah su kan sai suka yi imani da Allah wa qabilu ma ja'atuhum bihi rusul suka karba abin da manzannin Allah suka zo musu da shi shine Allah ya ce fa amanu wa amilus salihat dan haka fa amanu suka yi imani wa amilus salihat suka yi imani da zuciyarsu wa amilus salihat suka yi kyawawan ayyuka da gabobin su fa ha'ula'i waɗannan rukunin mutane ɗin wato duk yanda al'amura suka lalace yanda dukkan al'amura suka taɓarɓare sai ka samu mutanen kirki daga nan ha'ana da ƙasa alkhairu fi yawa fi ummati ila yau milkiyama fa ha'ula'i waɗannan mutanen wa'innan rukunin duk da cewa mafi yawa masu ƙaryatawan ne amma Allah ya ce fa ha'ula'i lahum ajrun ghairu mamnun waɗannan waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki suna da ladansu cikakke ladansu wanda ba abin yankewa ba bal huwa ajrun da'im dawwamamman lada ne yana nan a wajen Allah mimma la aina ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar lada ne wanda Allah ya tanadar musu na abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciyar dan adam ba ta taba dar bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba na fata an gane Allah ta'ala ce lahum ajrun ghairu mamnun Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma ya sanya mu cikin masu imani da ayoyinsa masu gaskatawa da manzanninsa Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu daga cikin masu yin kyawawan ayyuka don wannan rana da muka ji bayaninta Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da haka za mu shiga cikin ainihin wato sura ta gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce mi
bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
ممتاز سورة البروج wannan kamar yadda yake a cikin masahib da littafan sunna da littafan tafsir shine sunanta suratul buruj sannan wannan sura da ittifaƙin malamai sura ce wadda take makiya sannan wajen jerin gwanan saukar alkur'ani ita ce sura ta 27 ta sauka ne bayan wa shamsi wa duhaha kafin kuma wattin zaitun tana da ayoyinta guda ashirin da biyu daga cikin abin da wannan sura ta kunsa suratul buruj wato sura ta fara da buga misali game da waɗanda aka fitine su cikin musulmai a makka cewa misalin mutanen da aka fitine su wato mutane ne waɗanda suka yi imani da Allah ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya buga misalin musulmi da suke fuskantar matsala da ƙalubale a duniya gaba ɗaya ma ba iya garin makka ba da cewa haka yanayin yake na duk waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki to sukan haɗu da ƙalubale da cikas da fitinu daga waɗanda suke ba su yi imani ba Allah ta'ala a cikin wannan sura sai ya ba da misalin irin abin da musulmi suke fuskanta na matsaloli da ƙalubale sai ya ba da misali da wasu mutane da ake kira ashabul ukhdud wayanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki amma imanin nasu da suka yi da Allah madaukakin sarki sakamakonsa sai aka tona ramuka aka kunna wuta a cikin wannan ramuka don azabtar da su Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko wannan labari na ashabul hudud ya ba wa musulmi tafbitan lil musulmi ne don ya ƙara tabbatar da digadigan musulmi cewa wahala ba ta kisa kuma wahala ba ta sa mai imani ya ji bari ya yi mi'ara koma baya ga barin abin da ya da shi ya yi imani da shi domin kafin wannan lokaci an taɓa yin al'ummomi lokaci bayan lokaci wa'anda a sun fuskanci azaba kala-kala amma bai sa sun canza sun canza daga matakinsu na imani ba sannan akwai haƙurƙurtarwa ga su musulmi akan cutarwar da mushrikai suke musu sannan da tunatar da su irin abin da ya gudana ga magabatansu na imani waɗanda suka yi imani na tsananin azaba wanda su yanzu ba su taɓa fuskantar irin wannan ba ma yanzu ka ɗauka irin musulmi na yanzu duk abin da musulmi na yanzu zai fuskanta to za ga in ka karanta tarihi sai ga ƙalubalen da waɗanda suka gabace mu suka fuskanta game da waɗanda suke mushirikai ko kafirai na wannan zamani ɗin to sai ga kun rabin rabin ba ma samun irinsu a yanzu to shine Allah madaukakin sarki a wannan sura yake so ya wato yake ya buga misalin ashabul ukhdud dan ya rarrashi musulmi game da dukkan wani kalubale da cutarwa da za su haɗu da shi dangane da waɗanda ba su yi imani ba wannan abu ne wanda yake sunna ce ta duk wanda ya rike gaskiya sunna ce ta duk wanda ya yi imani kuma abin da ya samu waɗanda suka gabace su masu bai same su ba amma wannan bai hana su riko da addinin su ba bai kuma sa su sun yi ridda sun bar addinin su ba sannan a cikin wannan sura akwai wato sanar da al'umman musulmi cewa Allah maɗaukakin sarki mai ƙarfi ne kuma ƙarfinsa mai girma da haka waɗannan mushirikan za su haɗu da sakamakon mummunan aikin da suka aikata sannan musulmi su kuma za su samu ainihin wato ni'ima ta har abada da kuma nasara daga Allah maɗaukakin sarki da haka matuƙar musulmi suka tsaya akan imani da riƙonsu da addini komai wahala to a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki kan ɗanɗana kuɗa ga waɗanda suka zamanto kafirai sannan Allah maɗaukakin sarki kan saukar da ni'ima da kwanciyar hankali da wadata ga musulmi sannan kuma ƙarshe nasara ta su ce sannan a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki kuma ya ɗanɗana wa kafirai wato kudar azaba sannan su kuma musulmi ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya musu kyakkyawan sakamako da gidan aljanna sannan a cikin wannan sura akwai buga misali da mutanen fir'aun da kuma samudawa da yanda ƙarshen aƙibar al'amarinsu ya kasance an fahimta ko inda suka ƙaryata manzannin Allah maɗaukakin sarki da kuma irin ƙarshen abin da ya faru gare su wannan sai zamanto akwai izina ga mushirikai da kafirai waɗanda suke ƙoƙarin fitinar musulmi sannan a cikin ƙaryatawarsu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani game da sha'anin alkur'ani da girman al'amarinsa duk za mu ji a cikin wannan sura mai girma duk da lokaci an nuna min ya kusa za mu fassara ko da ɗaiɗaikun kalmomi na ainihin wato ita surar alabashi kila sauran bayanai sai su biyo cikin darasi na gaba insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce wasu sama idatil buruj nan ma rantsuwa dai Allah maɗaukakin sarki yake yi wasu sama Allah yana rantsuwa da sama zatil buruj ma'abociyar masaukan taurari shine zatil buruj Ubangiji ta'ala yana yin rantsuwa ainihin wato bi sama da sama wa burujiha wa hiyan nujumul izam wasu kuma suka ce zatil buruj ma'abociyar manya-manyan taurari haka wasu suka fassara al-buruj wasu kuma suka ce buruj a buruji ne wato masaukan taurarin inda suke zuwa su sauka akai wannan buruji buruji to nan Allah madaukakin sarki ainihin wato ya yi rantsuwa da shi kamar yadda wannan shine abinda ibnu jarir ya zaba a cikin fassarorin shine annaha manazilu shams wal qamar wato ita sama shine kamar masaukin rana da wata wahiya ithna ashara burujan wato buruji buruji har goma sha biyu ne tasiru shams tasiru shams fi kulli wahidin minha shaharan wato rana tana tafiya cikin guda ɗaya daga cikin su a kowane wata wa yasiru al-qamar fi kulli wahidin minha yawmaini wa thulutha wannan shine bayanin da ainihin wato ibnu jarir ya ya faɗa da aka dai Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da sama ko dai kace zatil buruj ma'abociyar manya-manyan taurari ko kace zatil buruj ma'abociyar masaukan taurari wal yawmil maw'ud Allah ta'ala yana yin rantsuwa da al yawmil maw'ud wato yawmil maw'ud ranar da akai alƙawarin ranar alƙawari shine al-yawmil mawqut ranar tashin alkiyama kenan ranar da aka yi alƙawarin haduwa da hakan ka tashi kawai zaka ce Allah yana rantsuwa da ranar alkiyama domin daga cikin fasar da malamai suka yi suka ce wal yawmil mawqut yawmul qiyama haka Allah yana rantsuwa da ranar alƙawarin haduwa shine ranar alkiyama wa shahidin wa mashhud Allah ta'ala yana rantsuwa nan ma an samu ainihin fassarori na malaman tafsiri game da shahidin wa mashhud wasu suka ce shahidin Allah yana rantsuwa da ranar juma'a wa mashhud da ranar arfa an fahimta wa shahidin Allah yana rantsuwa da ranar juma'a wa mashhud da ranar arfa wasu malaman kuma suka ce a wa shahidin Allah yana rantsuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala cikin suratul nisa ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida wal mashhud kuma yawmul qiyama ma'ana Allah yana rantsuwa wa shahidin a wannan fasar kenan yana rantsuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mashhud da kuma ranar alkiyama saboda ita ma Allah ta'ala ya kira ta yawmun mashhud zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud wasu kuma suka ce a wa shahidin din nan shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mashhud yawmul jumu'a su kuma wasu kuma suka ce a wa shahidin al-insan wal mashhud yawmul jumu'a ma'ana Allah yana rantsuwa wa shahidin yana rantsuwa da mutum wa mashhud da ranar jumu'a ala ayi halin dai duk fassarar da ka dauka malaman tafsiri sun fassara wa shahidin wa mashhud ina fata an gane wanda mun zo kila karin bayani zamu ji wannan wace fassara kila malamai suka fi dauka akai Allah madaukakin sarki ce qutila ashabul ukhdud an tsine Allah an ci an azabtar da ashabul ukhdud ma'abota tona ramuka sune ashabul ukhdud annari zatul waqud kaman ka tambaya wato menene ukhdud din sai ce annar wata wuta ce zatul waqud ma'abociyar kunnawa ma'abociyar kunnuwa idhum a lokacin da hom su waɗanda suka kunna wutar alaiha ƙu'udun suna zaune a inda wutar take wa hom su alama ya faluna game da abin da suke aikatawa bil muminina ga muminai na azabtarwa a wannan ukhududin shuhud suna halarce suna gurin wa ma naqamu minhum ba su yi musu uquba ba illa an yuminu billahi laifinsu kawai sai dan sun yi imani da Allah al'aziz mabuwayi alhamid abin godewa wane ne ubangiji al'aziz alhamid allazi lahu mulku samawati wal ard shine ubangijin da yake da ya mallaki ko yake da mulkin sammai da ƙasa wallahu ala kulli shay'in shahid Allah madaukakin sarki halartacce ne shaida ne akan dukkan komai to sai mu tashi wato sharhi da bayanin a waɗannan surori wannan ayoyi insha Allah a darasi na gaba duba da yanayin lokaci abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ya yafe mana Allah maɗaukakin sarki ya sa waɗannan darussa su zama masu amfani a gare mu da kuma sauran jama'a dukkan waɗanda Allah ya sa suka saurara sannan wannan tafsiri dai tafsiri ne wanda kawai muna yi domin kokarin dan kusanto da ma'anonin waɗannan surori ko ayoyi na waɗannan surori na ƙasa-ƙasa wanda galibi muna yawan karanta su a sallolinmu alal aƙalli ko da yaushe duk lokacin da mutum ya karanta zai iya hararo ma'anar abin da yake karantawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin iliminmu Allah maɗaukakin sarki ka sanya ikhlasi cikin abin da muke aiwatarwa na ayyukan alkhairi Allah ka cire riya a cikin ayyukanmu Allah maɗaukakin sarki wannan yanayi da muke ciki Allah maɗaukakin sarki ka sassauta mana Allah ka yaye mana wannan musiba Allah wannan cuta da take damun al'umman musulmi Allah madaukakin sarki kafi karfinta mai iko ne akan dakushe ta Allah madaukakin sarki ka kawar da ita waɗanda Allah ta'ala ya jarabce su da fadawa cikin ta Allah ka tashi kafadun su Allah ya sa ta zama musu kafara waɗanda kuma ta zama sanadiyar tafiyar su Allah ka rubuta musu shahada wa sauran yan uwa musulmi duk da suka rasu Allah ya gafarta musu iyaye da kakanni da maluman mu da sauran yan uwa musulmi Allah ya kai rahama gare su mu kuma Allah ta'ala ka sa mu cika da imani marasa lafiyar mu kuma na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya Allah madaukakin sarki ka biya bukatun mu da bukatun al'umman musulmi na alkhairi abubuwan da ke damun mu ke damun al'umma Allah ka yaye mana Allah maɗaukakin sarki ka sanya tausayi a cikin zukatan shugabanninmu Allah maɗaukakin sarki ka ba su ikon yin daidai Allah maɗaukakin sarki ka ba su mashawarta na gari mu kuma Allah ta'ala